الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na ashekul imamul hafiz abu muhammad taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarshen wato babi wanda yake bayani akan abin da ya shafi al-mawaqit babi na farko a cikin kitabus salati wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan babe wanda yake bayani akan fadala ta sallah ta farilla a cikin jam'i na'am bismillahir rahmanir rahim babu fadli babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha an abdullahi bin an abdullahi bin umar radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها wannan babi zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi fadala ta sallar jam'i idan mutum zai yi sallah ta farilla wato ya yi ta a cikin jam'i ɗin ladan da zai kwasa idan ya yi ta a cikin jam'i da kuma wajabcin wato sallah a cikin jam'i sai dai in wani dalili ne ya hana ka ka halarce ta cikin jam'i ɗin an gane ku wannan babu abin da zai tattauna a kai kenan hadisi na farko a cikin baban shine hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an amso wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi saba'in wa ishirina daraja ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato mutum ya yi sallah a cikin jam'i afdalu shine ya fi min salatil faddi daga sallar mutum guda bi saba'in wa ishirina daraja wato da daraja ɗaya har ashirin da bakwai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yana bayani akan abin da ya shafi haɗuwa a unguwa saboda a yi sallah a masallaci saboda wannan babban alkhairi ne mai girma saboda a nan ne za ku samu attawasul da juna sadar da zumunta sannan kuma a cikin masallaci ne za ku yi atta'aruf idan ka ga mutum in bako ne a unguwarku ka ce wannan amma bako ne amma in ya zamanto ba a sallar jam'i a unguwa ya zamanto ba masallaci a unguwa kowa in ya tashi wato gaba gadi ne zai tafi inda yake so ne ya sallah zai zama to mutum ya shekara a guri amma in ka tashi in ka gan shi za ka ce mishi bako ne saboda ba a haɗuwa da shi a cikin masallaci to yana daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta a tajammu'at irin na farilla sallah ta farilla guda biyar din nan saboda abin da ya shafi attawasul da kuma atta'aruf da kuma almusa'ada da sauransu kamar yadda malamai suka yi bayani akai na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة, درجة وحط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة sai kuma hadisi na biyu a cikin wannan babe shine hadisin abdulrahman ibn sakhar wanda ya fi shahara da abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun rajuli fi jama'atin wato sallar namiji a cikin jama'a namiji ya fita daga cikin gidan shi ya zo shi masallaci ya yi sallah a cikin jama'a to da'afu ala salatihi fi baitihi wato ana rubanya ta akan sallar shi da zai yi shi kadai a cikin gidan shi wa fi suqihi da sallar shi da zai yi shi kadai a masana'antar shi a shagon shi ne a bakin kasuwa ne khamsan wa ishirina du'ifan da linki ɗaya ɗaya hal ashirin da biyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato a wannan hadisin na abu huraira wato ya bayyana mana ashe sallar jam'i waɗanda ake bukata su tafi sallar jam'i su ne maza ba mata ba mata abin da aka fi so a wajensu shine su yi sallarsu a cikin gidansu ya fi lada sama da shi sallah ko da a masallacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne ko da a masallacin makka ne ya fi lada su yi sallarsu a cikin gidansu kamar yadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisi ingatacce wa zalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a wa zalika wato wannan lada ku mai girma da yake kwasa shine annahu idza tawadda'a haƙiƙa shi wannan mutum idan yayi alwala a cikin gidansa فأحسن الوضوء يكوتة ونن الولاد معنا فأسبغ الوضوء يتك ونن الولا ييت كمن يند أبنجي سبحانه وتعالى يأمر تشيش ييت ثم خرج إلى المسجد sannan kuma ya tashi daga gidan shi takam takam ya fito ya tafi masallaci la yukhrijuhu illa salatu babu abin da ya fito da shi daga cikin gidan shi face dai sallah ce kawai ta fito da shi ba wai yana nufin idan ya fito ba ya je shi biya bukatar shi a wani guri zan je ni shago na wane bayan na yi ciniki tun da kusan masallaci ne sai in tsaya in yi sallah a'a dama abin da ya fito da shi daga cikin gidan shi ma masallaci ne ya fuddo shi ba fada ba ce ta fuddo shi shine la yukhrijuhu illa salatu babu wani abin da ya fito da shi daga cikin gidan shi face dai sallar da yake niyyar zai je ya yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to lam ya khadu khadwatan wato ba zai yi taku taku guda ɗaya talba tun daga gidan shi har ya tafi masallaci illa rufi'at lahu daraja face sai an ɗaukaka mai daraja biha wato a dalilin wannan taku da zai illa rufi'at darajatul lahu face sai an ɗaukaka daraja ga shi wannan musulmi wanda zai tafi masallaci ya yi sallah biha ma'ana bi sababil khudwa saboda wannan taku din da zai wa hudda anhu biha khati'a sannan kuma sai an sariyas mai sai an shafe mushi wani kuskure biha da dalilin wannan taku da zai yi wato zai zamanto yana tafiya Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara ɗaukaka mai darajar shi yana ƙara ɗaukaka mai darajar shi a wannan gida na duniya sannan kuma yana ƙara ɗaukaka mai darajar shi a gida na lahira sannan kuma yana tafiyan nan taku ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana shafe mishi waɗansu ka ta fara laifuffuka da ya ta aikata su wato shi yasa zai zamanto ya kwashi wannan garaɓasa mai yawa ɗin mutum zai tafi masallaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a cikin mutane wa ya fi kowa ladan samun lada a cikin sallah hadisin abu musa al'ashari mazala ce a ba'aduhun mamshan wato wanda ya fi kowa nisan gida da masallaci wanda ya zamanto tsakankanin shi da masallaci zai yi tafiya mai nisa wannan ya fi kowa kwasar garaɓasa saboda din taku ɗaya da zai sai an rubuta mai lada mai girma sannan kuma sai an shafe mai laifi wanda yake mai girma aga wanda ya taku ɗari da hamsin ya fi wanda ya taku ɗari wanda ya taku ɗari ya fi wanda ya taku hamsin wanda ya taku hamsin ya fi wanda ya taku ashirin da biyar shi yasa sahabbai ba sa ganin cewa abu ne mai na daɗi a ce kana kusa da masallaci an gane ko to shine anan yace lam yakhdu khudwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hudda anhu biha khadi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma fa idza salla idan wannan mutumin ya tafi masallaci yayi sallah to lam tazalil mala'ikatu mala'ikai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala allazina la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba za su gushe ba tu salli alaihi suna ta mai addu'a suna ta mai salati idan ya je shi masallacin ho bayan an gama sallah kawai mala'ikai kuma za su shiga aiki ya gama sallah ko to inda yana zaune a wannan gurin to mala'ikai ba za su gushe ba suna ta mai salati suna ta ƙara nema mai ɗaukaka da daraja da matsayi a wajen mahalicin shi to kafa addu'ar waɗanda suke laya a sunan lahama a marahun mala'ikai su maka addu'a kaga ai ka caɓa to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan mutum ya yi sallah a cikin masallaci mala'ikai ba za su gushe ba suna ta yi mai salati ma dama fi musallahu matuƙar yana zaune a gurin da ya yi sallah ma'ana ma dama fi majalisi hillazi salla fihi matuƙar dai yana mazaunin shi wanda ya yi sallah a gurin to idan kana zaune a nan azkar ne kake karatun alƙur'ani ne kake muzakara ce kake wata mas'ala ce ta ilimi kake fama ka yi ta hakikinta da sauransu to duka dai mala'ikai za su yi ta maka salati gashi za ka fa'idantu kuma da abubuwan da za ka karanta ka samu lada mai girma kaga in ƙur'ani ne kake karantawa duk harafi ɗaya idan ka karanta za a baka lada goma ga lada goma da za a baka kowane harafi idan ka karanta ga a jefe ɗaya mala'ikai suna ta maka addu'a ga nurin ala nurin kenan amma za ga cewa mu waɗannan abubuwan duka ba su dame mu ba sai mutum ya zama ya shigo masallaci masallacin da ake yin sallah ma a dan makara kaɗan ana dan jimawa ana sallah sai ya ga wannan ba masallacin nasu bane ya ga mutum ya tsallake wannan masallacin ya tafi masallacin da za a je shaf shaf cikin minti biyar minti hudu an yi sallah an gama ya tashi ya je shi uzurin shi saboda yanzu mun sa duniya a gabanmu ba wai lahira ba ce a gabanmu duniya gaba muka bata ba baya ba to Allah ta'ala ya gyara mana Allahumma salli alaihi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu wato kaji abinda mala'ikai za su dinga yi wa mutum addu'a Allahumma salli alaihi ya ubangiji ka yi mai salati wato salati na Allah ga bawansa shine ubangiji subhanahu wata'ala yayi kirari ga wannan bawan nashi a wajen taron jama'a wanda suke maɗaukaka ita ce taron jama'a ta mala'iki Allah ya ce bawa na wane ɗan gidan wane jikan wane na ƙasa kaza na gari kaza ina son shi kuma ina jinjina mishi wannan shine salati sana'uhu alaihi fil mala'il a'la kamar yadda abul aliya ar-rayahi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kawo al-imam al-bukhari ya kawo asar ɗin cikin kitabu tafsir kalkashin inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kawo wannan magana tashi Allahumma ghfir lahu ya ubangiji ka gafarta wa wannan bawan naka wanda yi sallah Allah ka gafarta mishi Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kanshi ka ji kanshi duniya ka ji kanshi lahira to kaga wannan addu'ar za a dinga yi wa mutum zai za ka samu babban matsayi a wajen Allah za ka zama so daga cikin wanda idan Allah ta'ala ya ce wa yana yi da kai fa to kowa daga cikin bayin Allah na gari sai ya ce yana yi da kai idan Allah ya ce baya yi da kai to kowa daga cikin bayin Allah na gari zai ce baya yi da kai mutum ne aljanne mala'ikai ne kowa baya yi da kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah ta'ala idza ahabba abdan nada jibrilu ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibril ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض wato idan Allah ta'ala ya so bawa mala'ika jibrilu kaɗai zai gawa ya ce jibrilu ya ce na'am ya rabbi ya ce ina son wani ɗan gidan wani na ƙasa kaza sai shi kenan an gama Allah ne ma tun da ya ja zuciya ta taso shi eh kawai zuciyar shi zai ji taso shi shi kenan mala'ika jibrilu zai yi kira yan sama gabaki ɗaya a saurara muna da sanarwa yau an gane ko akwai ilani shi kenan ubangiji ya ce yana son wane ɗan gidan wane na ƙasa kaza na gari kaza yaro ɗan shekara kaza kuma ya ce mun nima in so shi kuma ku so shi shi kenan kawai gabaki ɗaya mala'ikai na sama sai su ji suna son shi a wannan lokacin kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai karbuwa a nan duniya kuma gabaki ɗaya duk wani mutumin kirki ba zai ji ba sunan wannan mutumin face sai ya so wannan mutumin ko da bai gan shi ba ya sa abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan addu'ar ya ce Allah yana roƙonka ka sa abu huraira ya zamanto masoyi ne na musulmi duk inda musulmi yake ya so abu huraira duk inda musulmi yake so mahaifiyar abu huraira kuma ka sa wa malam abu huraira san duk inda musulmi yake da shi da mahaifiyar shi ya ce to wani ikon Allah ya ce musulmi ba zai ji sunana ba a doron duniya face sai ya so ni in ka ji wanda ya zamanto yana kyamal abu huraira baya son shi to ba musulmi bane na gari an gane ko hadisin yana cikin sahihu muslim yawwara wala ya zalu fi salatin mantazara salata sannan kuma mutum ba zai gushe ba yana cikin ladan sallah ana ta rubuta mai ladan sallah matukar dai yana zaune a cikin masallaci yana jiran zawar wata sallah din yayi wata sallah zai waɗansu uzurrukan shi kafin wata sallah ta yi to kawai wannan zaban da zai yi uzurrukan shi ana rubuta mai kamar yana cikin sallah ne kawai rubutu za a yi ta yi mala'ikai masu rubuta kyawawan ayyuka kaga ashe karatu wanda ake tsakankanin magarba da isha'i a masallaci ba karamar dabara ba ce wannan Allah ya saka mu da alkhairi wato karatu wanda ake na bayan magarba da isha a cikin masallaci kaga za ka yi abubuwa da yawa a ciki ga mala'ikai suna ta maka salati gashi kana koyon fa'ida kana koyon ilimi mai girma alƙur'ani ne hadisai ne fikihu ne gashi kuma ana rubuta maka ladan kana cikin sallah gashi kuma kana khairul biqa'i ala wajhil ard gurin da Allah ta'ala ya fi son shi a duk duniya gabaki ɗaya babu guraren da Allah ya fi so kamar masallatai kaga ka haɗa abubuwa da yawa ka jefi tsuntsu biyar da dutse ɗaya ba tsuntsu biyu ba ma tsuntsu biyar ka jefa da dutse ɗaya sama da biyar ma za ka jefa da dutse ɗaya ya kamata mu yi ƙoƙari irin karatuttuka wanda ake a masallatai mu yi ƙoƙari mu dinga share kawa muna fa'idantuwa da abubuwan da waɗannan hadisan suka tabbatar na'am
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد حممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال في رجال معهم حزم من حضب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم
Hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abu Huraira ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna athqalas salati alal munafiqin wato haƙiƙa sallar da ta fi kowata sallah nauyi a wajen munafikai. Sallar da ya zamanto munafikai ba sa iya yin ta da daɗi nauyi ta yawa a wajensu. ita ce salatul isha'i wa salatul fajar sallar isha'i da kuma sallar asubahi waɗannan sallolin guda biyu sun fi kowata sallah wahala ga waɗanda suke munafukai saboda dama shi munafiki yawancin abin shi yana yi ne don mutane su gani to ita kuma sallar isha'i duhu na dare ya shiga wanda yake yi don su ɗin in ba masallacin ba za su tafi ba za su gaba ya huce sannan kuma da asubahi sallar asubahi ita kuma lokacin barci ne mai daɗi wataƙila sai a wannan lokacin ma shaidan zai zo ya ƙara daddaba ka ya ƙara cewa alaika lailun ɗawilun farkud malam ci gaba da barcinka akwai sauran dare eh mana dan sun wannan karfe biyar da minti goma suke ta da ya kama ai akwai wanda su sai da ashirin ma suke ta da ya kama inda ashirin ta ce a a ci gaba da barcinka a kowanne da rabi suke ta da ikama ba sai ka je ka yi ba yana da rabi in ka zo da rabi ya ka ce ka yanzu ku in na tashi ka in yi alwala in yi kaza in yi kaza sallar ta hucin daga baya na yi kawai sai ka leƙa yar ka ga karfe tara ce saura minci goma to kaga abu ya tafi sai mutum ya tashi hankalin shi a tashe zuciyar shi ba a yanda yake jin ta ba sannan kuma ya kawai ya tashi hazinan kaslan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to a kullum sallar da tafi kowace sallah tauri da wahala ga munafikai ita ce sallar asubahi da sallar isha'i saboda dama su idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kai to labarin su a cikin suratun nisa walau ya alamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce walau ya alamuna ma fihi ma da a ce su munafukai sun san abin da yake cikin halartar sallar isha'i da sallar asubahi a cikin jama'a na ɗimbin lada la'atauhuma lalle da sun kashe duk wani uzurinsu sun tafi sun yi sallar isha'i da sallar asubahi a cikin jama'a walau habuwan koda da rarrafe ne haka ibn al-asir ya fassara alhabu an gane ko alhabu shine an yamshiya ala yadaihi wa rukubataihi ka tsifili irin yanda yaro yake rarrahe to haka ne ya tafi da rarrahe to da sun tafi da koda da rarrafe ne saboda ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisin Usman dan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi bayan ya yi sallar magariba sai ya zauna a gefe ɗaya irin kishin gida ta dattijawa a cikin masallaci yana jiran wato sallar isha'i sai abdulrahman ibn abi amra ya shigo ko abdulrahman ibn amra hadith yana cikin sayo muslim da ya shigo sai ya zo wajen shi yake cewa to dan dan uwana na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan wanda ya sallar ishaya a cikin jama'a za a rubuta mai ladan tamkar ya yi tsayuwa ta rabin dare ya yi kyamule da rabin dare duk wanda ya sallar asubahi a cikin jama'a shi kuma za a rubuta mai ladan tamkar ya tsaya daren shi baki ɗaya yana ibada yana gwangwazawa an gane ko to kaga wannan ba karamar daraja bane a ce mutum ya zo shi bayan sallar isha'i ya yi sallar isha'i a cikin gida ya fara kiyamun leli sai da asuba ya gabci kuma ya kwanta ya barci kai da kai sallar isha'i a cikin jama'a kai sallar asubahi a cikin jama'a kafi shi daraja da kima da dimbin lada a wajen Allah an gane ko to kaga wannan ɗaya daga cikin su kenan ɗaya daga cikin fadala ta sallar asubahi da isha'i a cikin jama'a sallar asuba a cikin jama'a duk mutumin da ya yi sallar asubahi a cikin jama'a in ka ce za ka yi mai wato sharri za ka cutar da shi to mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ce wannan mutumin fidin macin lashi hadisin jundub ibn abdullah wanda yana cikin muslim kuma ka al'imamu ahmad ya kawo shi man sallar subaha fi jama'atin fa huwa fi macin lashi fala yaqrubannakumullahu min zimmatihi bi shay'in فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم wato duk wanda ya sallar asubahi yana cikin kariya ta Allah to duk wanda ya ce zai afkar mai da wata cutar a tattare da shi to ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ne zai mushi kuma duk wanda ya ce zai yi takun saƙa tsakankanin shi da mahaliccinsa ai ba zai sha ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi kuma ya kifa shi cikin jahannam saboda ya taba masoyin shi to sallar isha'i da sallar asubahi wato suna da kwai dimbin lada shi yasa ma'aiki ya ce walau ya alamuna ma fihi ma da a ce su waɗannan munafikai sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asubahi na dimbin lada la'atauhuma lalle da sun bar uzurrukan su gabaki ɗaya sun tafi yin sallar isha'in da kuma sallar asubahin cikin jama'a walau habwan koda da rarrafe ne walaƙad hamamtu an amura bis salati fatuqam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa nayi niyya hamamtu ma'ana kasartu nayi nufin an amura bis salati in yi umarni da sallah fatuqama a ta da iƙamar sallah thumma amura rajulan fayusalliya bin nas sannan kuma in umarci ɗaya daga cikin sahabbaina fayusalliya bin nasi wato ya yi wa mutane sallah a matsayin shi na limami in saka ɗaya daga cikin sahabbaina in ce shi gaba ka yi wa mutane limanci thumma anṭalika ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hadabin sannan kuma in tafi tare da ni akwai waɗansu mutane ma'ahun huzamun min haɗabin tare da su akwai ƙulle-ƙulle na itatuwa tare da su kowa akwai kai na itace a kan shi ila ƙaumin zuwa ga mutanen da layi shahaduna salata ba sa halartar sallah a cikin jami suna sallarsu a cikin gidajensu fa'uharrika buyutahum bin nari in cinna wa gidan nasu wuta alaihim suna ciki haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to yan uwa mun ga yadda girman halartar sallar jam'i take a musulunci wato ma'aiki alaihi salatu wasalamu saboda akwai waɗanda suke munafukai ne wanda suke da'awar cewa su mumine ne wanda kuma musulunci ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce an hana ni inni lam umar ana an ƙuba an ƙulubin nas ba umarce ni ba sai na leƙa abin da yake cikin zukatan mutane idan mutum ya zo shi da baki ya ce wa manzan Allah ya musulunta ya yi kaza manzan Allah zai amshi zahiri sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wahayi wanda yake karyata wannan mutumin sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam tun daga wannan lokacin zai mu'amalance shi kamar yadda Allah ya umarce shi da ya mu'amalance shi da shi an gane ko to sai zaman to akwai waɗanda suke dakilewa a gidajensu ba sa hutowa sallah ko munafukai ne kamar yadda suratu bara'a wato ta sauko ga baki ɗaya sai da ta tona musu asiri dukansu ma zalar tanzilu wa minhum wa minhum hatta zannu annaha lan tubqiya ahadan minhum illa zakaratu an gane ku wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftini wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من أهد الله ومنهم كذا ومنهم cikin suratul tauba za a ganta da yawa ومنهم ومنهم to munafikai haka ne to maza Allah ce da nayi umarni duk waɗanda ya zamanto ba sa halartar sallar jami da nayi umarni mu tafi can gidajen su duk wanda gidan da na san ba a sallar jami ba sa zuwa jami masu gidan to da nayi umarni a ji a kone gidan tare da mutane a ciki yace to in ba dan da mata a ciki ba da yara ƙanana wanda su kuma halartar jami'i ba wajibi bane a kansu madala a cikin hadisin da al-Imam Malik ya kawo shi ma hadisin na Abu Hurairah ne ce walau ya alamuna annahum yajiduna mirmataini hasanatan la shahidul isha wato da a ce sun san idan suka je su za a ba su manya-manyan tsokoki guda biyu masu kyau da sun halarci sallar isha'i aka ce kowa in ya je shi za a ba shi kaza soyayya mai kyau kaga yana ga ko ango a rannan sai ya tafi sallar isha'i ango zai ce bari jiyar kuɗi na ya huta barantana kuma ya ku bayi an aka ce ga masallacin da alhajin masallacin yake raba kullum in ka je ka zabuwa ce kawai a soye za a baka bayan sallar isha'i to yana ga masallacin sai ya fi kowane masallaci cika haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذا استأذنت أحدكم امرأته
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فلا يمنعها فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فقبل عبد الله فقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قبل وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نعم حديث نقبا daga Abu Huraira daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Abdullahi ɗan Umar ya jiyo daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, "Izas ta'azanat ahada kumin ra'atuhu ilal masjid." Wato, idan matar kowane ɗaya daga cikinku ta nemi izinin mijinta, ta nemi izinin mai gidanta za ta tafi masallaci falayam na'aha ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce kadda ya kuskura ya hana ta ya ce mata a tafi a dawo lafiya ya ce mata ta tafi ta dawo lafiya amma in za ta fita ta yi fita wanda addini na musulunci ya yadda da ita ba shafa turare dama in za a fita duk matar da ta shafa turare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah hadithin yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kowane ɗaya daga cikin ku iyalin shi ta nemi izinin shi za ta tafi masallaci to kada ya kuskure ya hana ta wannan hadisin kaga da a ce mata suna karatu wa anan fa wadda da an sha rigima da su kawai ya ta yi adanta ta kare ta ce to zan je ni sallar magarba an gane ku ƙala abdullahi dan abdullahi dan umar ya ce faƙala bilal ibn abdullahi sai ɗaya daga cikin 'ya'yan abdullahi dan umar ana ce da shi bilalu sai ya ce wa abdullahi dan umar wallahi lanamna'uhunna ya ce ina rantsuwa da Allah lalle ne wallahi sai mun hana su tafiya masallacin nan akan me za mu bar su tafi masallaci mun san da cewa yin sallar su a gida ta fi lada sama da yin ta a masallacin na annabi ya za mu bar su su tafi masallaci sannan kuma ga abubuwa da mata suka kirkira a yanzu bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya za mu bar su ci gaba da tafiya masallaci mutane suna kallace mana mata da namna a hunna ko a yayan muku a nan na irin wannan da ita muka yi karatu na da namna a hunna to shi kenan wallahi da namna a hunna wallahi sai mun hana su ba za mu bar su su tafi ba ƙala abdullahi dan abdullahi dan umar ya ce fa aqbala alaihi abdullahi sai abdullahi bin umar wato da ya ji wannan ɗansa bilalu ya yi wannan magana sai ya fuskanto wajen shi fasabbahu sabban sayyi'an abdullahi dan umar wato ya gaya wa shi wannan dan nashi magana magana wanda take mummuna ya gaya mishi magana ya ce mahaukacin banza mahaukacin washi ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qabdu yace tunda nake bin taɓa jin wato abdullahi dan umar ya gaya wa bilalu wato magana wanda take mummuna ba kwatamkacin irin wannan maganar da ya gaya mashi ta wannan rana wa qala ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar shi hujin zahin shi fa saboda an taka sunna ta annabi yace ina baka labarin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce kaza ya ce kaza wa taqulu wallahi lanamna'uhunna wallahi lanamna'uhunna kai kuma ka dinga cewa wallahi sai mun hana su su fita na ce manzan Allah ya ce idan ta nemi izinin ɗayanku matar shi idan ta ɗaya daga cikinku matar shi ta nemi izinin shi zai tafi masallaci za ta tafi masallaci kadda ya hana ta kai ka ce sai ka hana ka saba sunna ta annabi to wannan shine dalilin da yasa ya gaya mu shaka to amma fa nana Aisha radiyallahu anha iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda hadisin yana cikin muwadda haka al'imam bukhari ya kawo wannan hadisin haka al'imam muslim ya kawo shi hadisin yahya ibn sa'id an amrata binti abdurrahman an aisha ta radiyallahu anha na aisha ta ce lau adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma a hadasan nisa'u لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال يحيى بن سعيد قلت لأمرة أو منعنا المساجد قالت نعم Nana Aisha ta ce, Da a ce ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita mai rai, ya riski abubuwan da mata suka kirkira na ado da irin shigar da bata dace ba idan za a fita. da kuma kwalliya da sauransu ta ce lamuna a hunnar masajid da ya hana matan ma zuwa masallatai kamar yadda aka hana mata na 'yan bunu isra'ila zuwa masallaci ya haibu sa'id ya ce sai na cewa malama ta na na amratu bintu abdurrahman sa'ad ibn zurara na ce da ita dama an hana matan banu isra'ila su ta masallaci ta ce kwarai kwa aka malamar mu ta gaya mana to kaga wato abin tun a lokacin tabi'ai irin abin da ya shafi ɗauɗawar rashin wato kamun kai na waɗansu daga cikin mataye tun a wannan lokacin na na aisha ta ce da a ce manzan allah ya ga irin wannan yanayi din da ya ce a daina zuwa masallaci mata su daina zuwa masallaci kuma ina ga wannan zamanin namu wannan zamanin namu illa man rahima rabbuka wanda dama ita wata matar so take kawai ta fito din in a gida take a zaune ganin ta zaka yi kamar wata tsohuwa yar shekara hamsin yar shekara arba'in da takwas amma in za ta fito sai ta mai da kanta yarinya yar shekara ashirin da biyar yar shekara ashirin da uku ashirin daidai ta yi jambaki ta sha hoho da da baka ce a cikin gida in ka ganta amma in ka ganta a titi in ba ta a kai ba ita ce ba ka gane ta ba saboda ta ɗayi wata kwaskwarima kwaskwarima ka ce to dama wance da sauran jini a jikinki ka ce to yakin kare na ni kenan har ta yi wata karereya karereya wanda watakila mijinta ba ta taɓa bawa irin wannan karereya tun lokacin tana amarya rabon da ta mishi an gane ku to ya kamata mu kula da kyau sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da ta yi umarni da mata su fita to akwai fitar da ma'aiki alaihi salatu wa salam wato duk hadisai na ma'aiki alaihi salatu wa salam wanda suke magana akan huta ba hadisan da suka hana fita da safe ko da rana ko da wani abu amma ko waɗansu hadisai sun tabbatar da cewa idan za a fita a yi fita ta musulunci wannan shine abin da wato za mu kula da shi da kyau kuma mata akwai hanyar su wanda suke bi ba irin hanya ta maza ba kenan kamar yadda hadisin yana cikin sunan na abi dawud na'am wa fi lafzin li muslim wato a cikin wani lafazi na al-imamu muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace la tamna'u ima allahi masajidallahi kada ku kuskura ku hana bayin Allah mata su tafi masallatai na Allah ku kyale su tafi idan sun nemi uzuninku shi dai kawai wal yakhrujna wa hunna tafilatun haka manzo Allah ya faɗa idan suka tashi za su fita su fita su tafi masallacin suna da mugunyar shiga su yi shiga wanda take ba ta ado ba wacce za ta fita dama ta sha huruji ta sha hojan baki ta sha hoda ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza kuma huta ce za a yi kai kun kasan aka je ai ba ba wannan ba za a yi ba sallah ba za a yi in za a fita dama huta in za a yi ba a sha hoda ba a sha huruji ba a sha turare duk abin da ya zamanto ado ne wannan miji akewa sai dai ko a tafi da kayan adan inda in aka je kawo gurin mata ne kadai za a shiga a zauna sai a fesa kwalliya a wannan gurin duk abin da aka san ana yi kuma na ado sai a yi saboda kan sa'a ta rena ta an gane ko na'am na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن بن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم حديث نقبا شين حديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama raka'atai ne ƙablar zuhur. Wato, na sallaci raka'o'i guda biyu tare da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam na nafila kafin sallar azuhur. Wa raka'atai ni ba da ha sannan kuma na sallaci sallah ta nafila raka'o'i guda biyu. bayan sallar azuhur tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam wa raka'ataini ba'dal jubu'ati sannan kuma na sallaci sallah ta nafila raka'o'i guda biyu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan sallar juma'a wa raka'ataini ba'dal maghrib sannan kuma na sallaci sallah ta nafila raka'o'i guda biyu tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan sallar magriba wa raka'ataini ba'dal isha'i da kuma raka'o'i guda biyu na nafila bayan sallar isha'i na sallace su tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam a to waɗannan raka'o'i waɗansu daga cikin malamai suna kawo su a matsayin su ne wato arrawatib wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya sallaci raka'o'i guda goma sha biyu hadithin ummu habiba wanda yana cikin sahihu muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man sallalillahi fi kulli yawmin sinitai ashirata raka'atan tadawwa'an ghaira faridatin bana Allahu lahu baitan fil janna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan wanda ya sallaci sallah ta nafila raka'a goma sha biyu ya yi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada ta nafila ba ta farilla ba a kowace rana to Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga gida mai gida a cikin aljanna to shine raka'a biyu kafin azhur raka'a biyu bayan azhur raka'a biyu kafin wato bayan magriba raka'a biyu bayan isha'i takwas ko sai kuma raka'a biyu bayan asuba kafin asubahi raka'a goma kenan to wannan hadisin raka'a goma ya tabbatar mana to amma akwai hadisi wanda yana cikin sunan na abi dawud hadisin albara ibn azim da kuma ita ummu habibar raka'a hudu kafin azhur sai ya zama to an samu waɗannan raka'o'in duka guda goma sha biyu su ne arrawatib guda goma sha biyu wanda idan mutum wato ya lazumce su to a kullum zai ƙara samun ginin gida a cikin aljanna irin yadda idan mutum ya gina masallaci ko allah ta'ala zai ba shi lada zai gina mai kwatamkacin shi a cikin aljanna to mu kuma da ba mu da kuɗin da za mu gina masallatai zai zama to mun kula da waɗannan nafilolin zalika fadlullah yu'tihi man yasha'u amma kullum sai ka raka gini a cikin aljanna kawai ka gina wancan gida a unguwa kaza ka gina wancan gida a unguwa kaza ka gina wancan a unguwa kaza ya kuma kawai nafiloli ne kake yi arrawatib wa fi lafdin a cikin wani lafazi فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته to amma sallar ta nafila raka'a biyu wanda na yi ta bayan magariba tare da annabi da kuma wanda na yi bayan isha'i tare da annabi da kuma wanda na yi bayan juma'a tare da annabi dukkaninsu na yi su ne tare da shi fafi baitihi a gidan shi bayan ya dawo gida wato wannan yake nuni akan cewa ashe sallah ta nafila ta bayan magariba ba a masallaci ake yin ta ba ko to amma akwai hadisan da suke nuni akan a yi ta a cikin masallaci wa khasatan in ya zamanto akwai wata larura ko ya zamanto limami ne idan ya sallar magarba ba zai fito daga cikin masallaci ya koma gidan shi ba saboda waɗansu uzurruka ko saboda yana yin ta tadrisi a cikin masallacin yana koyarwa to kaga zai yi su a cikin masallacin saboda ya samu farala din babu laifi hakanan a bayan sallar juma'a kamar yadda suhail ya faɗa hadisin abu huraira wanda yana cikin sayihu muslim ya ce fa'in ajila bika she'un faraka'ate ne fasalli raka'ate ne fil juma'ati wa raka'ate ne idan rajata ila baitika hadisin abu huraira sallu ba'adar juma'ati arba'an wa fi lafzin a cikin wani lafazi na al-imam bukhari annabna umara radiyallahu anhu ma qala haqiqa abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abdullahi dan umar yace haddathatni hafsatu yayata na na hafsa diyal umar dan khattab radiyallahu anha ta bani labari haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yadlu al-fajr ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar raka'o'i guda biyu waɗanda suke marasa nauyi wanda baya tsawaita su bayan alfijir ya keto wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fiha wa kanat hadhihi sa'a wato wannan lokacin ya kasance lokaci ne wanda ba na shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan lokacin aga yana daga cikin salatu sa'at wanda ba a shiga gurin mutum ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul huluma minkum salatu marratin ko min qabli salati al-fajr ɗaya kenan wannan shine wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira ko bayan sha biyu zuwa azur ko bayan azur zuwa la'asar yakhtalif wa min ba'di salati al-isha'i salatu awratin lakum shine la yas'adinkum alladina malakata aymanukum walladina lam yablughul hulma minkum salata marratin wato so uku kenan a cikin kowace rana na'am وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على أشد
أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أولا أشد نان خبر نينا يكون wanda khabar na yakun kuma zai zabanto mansubi ne ba marfu'i ba an aisha ta radiyallahu anha qalat hadisi daga nana aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ba ala shay'in minan nawafili akan wani abu daga cikin nafilfili ashadda ta'ahudan minhu mafi tsananin lazimtar shi da yayi ala raka'atayil fajiri sama da raka'atayil fajiri wato ba wata nafila wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya lazimce ta ya makarkale mata baya barinta ko a cikin bulaguro ko a zaman gari kamar raka'atul fajiri a cikin lafazi na al-Imam Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'atul fajiri khairun minad dunya wa ma fiha wato yin sallah ta nafila raka'o'i guda biyu bayan alfijir ya keto kafin sallar asubahi wato su ne mafi alkhairi sama da duniya da abin da ke cikin duniya na'am باب الأذان والإقامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة شيكنا باب الأذان والإقامة to kuma wannan babin shi kuma zai sanar da mu wato yadda ake yin kiran sallah idan ladani zai yi kiran sallah shari'a ta musulunci ba ta saka abin a hannun shi ba ya je shi ya yi wato hakanan kawai gaba gadi akwai wato lafuzza wanda shari'a ta musulunci ta tanadar saboda dama idan aka ce al'azan wato shine al'ilamu sanar da abu shine azanu e kiran sallah shine sanarwa dama a sanar da cewa mutane lokacin sallah ya yi ko to akwai waɗansu lafuzza wanda shari'a ta musulunci ta tanada wanda idan kai sanar da lokacin sallah ya yi ba da su ba kiran sallar ka bai yi ba amma al'azanu shine al'ilamu wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu falamma jahazahum bi jahazihim جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الإير إنكم لصادقون فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وانا والإقامة والإقامة سننكما دا أبن دي شافيتا دا إقامة Hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Abu Hamza Anas ibn Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Anas ɗan Malik wato ɗaya daga cikin khadimai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin almukusiruna fi riwayatil asar waɗanda suka fi kowa yawan hadisai a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Anas ɗan Malik ya ce, Umira Bilalun an ya shafa al'azan, wato an umarci Bilalu an ya shafa al'azana da ya zo shi da kalmomi na kiran sallah biyu. Wato shi ne an ya shafa al'azan ma'ana an ya atiya bi alfazil azani matsina matsina, ya zo shi da lafuzza na kiran sallah biyu wa yutiral iqama sannan kuma an umarce shi da ya zo shi da lafuzza na kiran na ta da iqama ɗaya ɗaya ma'ana an ya ce bi alfazil iqamati witra ya zo da su mara ɗaya ɗaya in banda wanda hadisai suka tabbatar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يوا to wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na kiran sallah yadda ake kiran sallah kenan to akwai kuma hadisin abu mahazura wanda yana cikin sahihu muslim wanda shi kuma shine irin yadda ake yi ana Allahu akbar Allahu akbar shikenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sai ya ci gaba da shi an gane ko a to wannan ya tabbata a cikin sayo muslim hadithin abu mahadura wanda cikin mufradat juz'i da shida da aka same shi cikin kitabu salati shine hadithi na farko to sai kuma ta da ya gama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to wannan shi ma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim sai kuma wanda zai zo shi da karka mace salatu guda daya ana ga wannan sune sabanin go to in kuka leka cikin littafin taisirul allam na sheikh ali bassam allah ta'ala a jikansa da rahama wato za ku ga yanda ya kawo duka yanda ake kiran sallah na'am wa ana abi juhaifata wa habibin abdullah suwa'i قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من عدم قال فخرج بلال بوضوء فمن نابح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضع وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم نزل يصلي ركعتين والأسر والأسر ركعتين ثم لم يزل نعم أو ثم لم يزل هنا
ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة نعم أو بيكا والأسر بقو توشيكنا حديثي نقبا daga balan abu juhaifa shine wahabu bin abdullah aswa'i Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi ƙubbatin lahu hamra'a wato na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na tarar da shi alhali yana cikin fi ƙubbatin lahu hamra'a min adamin yana cikin wani zauren shi wanda aka mai ja min adamin wanda an yi mai shine da jemammiyar fata ƙala Abu Juhaifa ya ce, Fakharaja Bilalun bi wado'ihi, sai Bilalu ya fito da sauran ruwan alwala na ma'aiki alaihi salatu wassalamu. Alwado, wato shi ne bi wado'ihi da ruwan alwala na ma'aiki alaihi salatu wassalam. To da ya fito famin nadihin wa na'ilin. A cikin wani hadisin akwai takadimi da ta'akhiri. Ma'ana fatawadda sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi alwala fakharaja bilalun bi wudu'in sai bilalu sai ya fito da sauran ruwan alwala din fa min nadihin wa na'ilin daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wa salam akwai wanda yake nadihin wanda yake mai kwamfata wa na'ilin da kuma wanda yake mai shafa annadih shine wanda yake kwamfatowa daga cikin makayin da aka tara ruwan na ma'alwala ta ma'aiki alaihi salatu wassalam anna'il kwa shine wanda bai samu ba a can da ya tarra ya ga ya kare sai ya tardo wajen wanda suka ɗauka suka bashi shine anna'il daga cikinsu akwai wanda ya kwamfato daga makayin da bilal ya fito da shi kai tsaye akwai kuma wanda ya amsa daga wajen soban shi qala abu haifa ya ce fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito wa alaihi hullatun hamra'u wato yana sanye da kumfule ja hatta ka anni anzuru ila bayadu saqaihi har dai kai ka ce ni ina kallo zuwa ga kyallin kwaburinsa guda biyu makyangamin shi guda biyu ya ce fatawadda ko wa azana bilalun sai bilalu ya kiran sallah faja'altu atatabba'u fahu qala abu haifa ya ce faja'altu sai na shiga atatabba'u fahu ina bibiyar bakin bilalu hahuna wa hahuna bangaren dama da bangaren hagu ya ƙulu yaminan wa shimalan wato yana faɗa hagum da dama yana cewa hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah shine ya ƙulu yaminan wa shimalan kenan hayya ala salati hayya ala falah thumma rukizat lahu anazatun sannan kuma sai aka kafa wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato mashi wanda yake ɗan ƙarami a matsayin shi ne wato sutura fataƙaddama sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga gaba wa sallar zurar raka'atain ya sallaci az-zuhur raka'a biyu wal asr raka'atain ya sallaci la'asar raka'a biyu thumma lam yazal yusalli raka'atain sannan kuma ma'aiki bai gushe ba yana sallatar sallar farilla mai raka hudu yi tarka biyu har sai da ya dawo zuwa madina hatta raja ila madina har sai da ya dawo zuwa madina na muje lokaci a kusa wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala inna bilalan yu'adhinu ilayhim fakulu washrabu hatta tasma'u adhana min ummi maktum
to shikenan hadisi na gaba daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Abdullahi ɗan Umar ya jiyo daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah ya ce, Inna Bilalan yu'azzinu Bilailin, wato haƙiƙa Malam Bilalu yana kwaɗa kiran sallah da sauran dare, kafin alfijir ya keto. Don haka fakulu wa shirabu ayyuhar sa'imun, ya ku waɗanda suke nufin za su yi azumi, ku ci gaba da cin abincinku, ku ci gaba da shan abin shanku, hatta tasma'u azana bin ummi maktumin wato har sai kun ji kiran sallah na abdullahi dan ummi maktum wato hatta yu'azzi na bunu ummi maktum a wata ruwayar haka yake cewa har sai abdullahi dan ummi maktum ya yi kiran sallah na'am wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin hadisi na karshe a cikin wannan babe shine hadisin abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, Iza sami'tumul mu'azzin idan kuka ji ladani yana kiran sallah faƙulu mithla ma ya ƙulul mu'azzin ku faɗi kwatamkacin abin da ladanin yake faɗa. Alhamdulillahi wa bihadhal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk